الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو ديغ وشن شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا دريه دو دا أربعين a kuma bakwai ga watan hudu shekara ta 2019 ta miladiya za mu tashi darasi na goma a cikin karatunmu na sharh ibn aqil mun fara a cikin rabin al'asma as-sitta za mu tashi wa sharɗu dal irabi ko? na'am
bismillah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المؤلف رحمه الله na'am وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا كجاء أخو أبيك ذعت لا na'am yace wa sharɗu dal irabi sharaɗin wannan irabi wanda muka ambata na al-asma'ul khassa a as-sitta a shine ar-raf'u bimada wan nasbu bil alif wal jarru to sharadin wannan i'rabin an yudafna su zamanto an sunayen an yi musu idafa saboda haka idan sunayen suka zamanto mujarrada min al-idafa ba za a yi musu wannan i'rabin ba kuma idafan la liliya a yi musu idafa ba gaya ba wato kal mudafun ilaihi din ya zamanto ya'ul mutakallim Hmm. ya'ul mutakallim dole ya zamanto an yi musu idafa ya zuwa ga imma suna zahiri wa imma damir wanda yake ba na al mutakallim ba Hmm. sharadi na biyu kenan ka ja ahu abika za'tila to sai ya kawo sauran sharuɗan a cikin misali ya ce kamar ka ce ja'a a nan ja ɗin sai ya yi ta bilkasri saboda rura sha'ir ja'a ahu abika kaga ga ahu irabinsa a fa'il ne ko marfu'un bi maza bilwaw abika kaga gashi nan ya zamanto mudafun wa mudafun ilaihi abika ya zama mudafun ilaihi mudafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi aliya ga sananta abika to shi kansa abika din kaga mudaf ne ko me mudafun ilaihi alkaf damirul mukhatab to kaga ya zamanto an yi masa idafa la liliya za'atila wannan za'atila hal ne ذا آه يا زمنتو آه حال منصوب وعلامة نصبه الألف ذا اعتلاء قاشي وهو مضاف واعتلاء مضاف إليه to kaga sai an bata maka sharuɗan da misali ga baki ɗaya a cikin wannan baitin na'am
ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة malaman nahawu sun ambaci sharuɗai guda hudu domin a yi ma waɗannan sunaye irabi bil huruf wato idan sai sharuɗan sun cika idan sharuɗan ba su cika ba sai su koma a musu irabi bil harakat eh, bil harakat wanda yake shine al'asul na'am أحدها أن تكون مضافة sharaɗin na farko an ta kuna mudafa ta zamanto sunayen kowanne daga cikinsu ya zamanto mudaf ne
وتريد بذلك من ألا تضاف to an yi ihtirazi da wannan kan ya zamanto ba a yi musu idafa ba idan ba a yi musu idafa ba ba za a yi musu wannan irabin bil huruf ba فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة domin a lokacin nan za za a yi musu irabi bil harakati zahira da haraka wadda take bayyanannu نحو هذا أب ka gani abun ورأيت أبا abun kaga ya zamanto a a khabar marfu to tunda mu- mujarrada min al idafa kaga sai ake masa irabi bid dhamma al zahira wa ra'aytu aban shi ma ake masa nasba bil fathati adh-dhahira wa marartu bi abin wa hakadha shi ma ake masa jarra bil kasra adh-dhahira
الثاني athani sharadi na biyu أن تضاف إلى غير ياء المتكلم ai mata izaf- idafa ya zuwa ga a mudafun ilaihi wanda yake ba ya ta almutakallim ba نحو هذا A damirul muttasil a da- ya din mutakallim ita ce take zuwa damir muttasil Um, imma bil fi'l wa imma bil harf Um, wa imma ma bil ism ko
نحو هذا أبو زيد hadha abu zaidin وأخوه wa akhuhu وهموه wa hamuhu ka ganin irabin ta zo bil fa- bil waw eh? al-zahira duk saboda me saboda al-mudaf ilaihi na farko ya zamanto ismu zahir ko abu zaidin na biyu kuma ya zamanto menene mudaf ilaihi الجميل ad-damir damirul ghaib damirul ghaib
فإن أضيفت إلى ياء المتكلم to idan aka yi musu idan aka yi ma waɗannan sunaye idafa ya zuwa ga ya'ul mutakallim عربت بحركات مقدرة sai a yi musu irabi da haraka da warsulla wad- da haraka wadda take ake kaddara ta tunda zai wahalar ta bayyana نحو sai a kaddara نعم.
Mhm.
نحو هذا أبي sai ka ce haza abi to me irabin abi muqaddara eh, sai ka ce a, abi shine khabar marfu wa alamatu raf'ihi ضمة الض- ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل الثقل نعم ورأيت أبي هكذلك ما رأيت أبي إتما الفتحة المقدرة على الياء ومررت بأبي شيما إتما هكا الكسرة المقدرة على الياء
ولم تعرف بهذه الحروف بذائمة إعرابي دوت أنه حروف نمبا وسيأتي ذكر ما تعرف به حينئذ to za a ambaci abinda ake mata irabi da shi hina idin a a lokacin nan wato lokacin da aka yi mata irabi a a- aka yi mata idafa da aliya almutakallim duk da yake ai ya faɗa bi harakatin muqaddara na'am الثالث الثالث sharadi na uku wanda ibn malik bai faɗe shi ba amma misali ya bayyana shi أن تكون مكبرة su zamanto sunaye ne mukabbara wanda ba a yi musu tasgir ba Eh, ba a yi ma'anan mukabbara ba a yi musu tasgir ba وهتريد بذلك من أن تكون مصغرة Eh, kun san da to ya keɓa ya iyakance da wannan kan sunayen su zamanto an yi musu tasgir
فإنها حينئذ an تعرف san tasgir ai ko na'am wannan فإنها abu ne eh, shi tasgir an ce daga larabci sai fulatanci suke da shi ban san kuma ko waɗanda an fulatanci an ce suna da tasgir eh eh suna da tasgiri kuma su tasgirin su ma har hawa hawa ne eh akwai tasgiri hawa na farko tasgiri hawa na biyu Eh, a fulatanci ba eh ko madibo kuna da tasgiri ko
fulatanci
eh eh, an ce suna da tasgir eh a ce dan karamin gida ko dan yaro ai ba wani lalle sai ya zamanto kowane suna ne zai zamanto yana da tasgir din ba amma dai suna da shi Mm, ni lokacin da muka yi karatu wannan babin haka na jin dai ko ko wani wanda muke karatu da shi ko kuma shi malamin ne shi malamin ne malam shogarno ko shi ne ya gaya mana na dai manta dai amma dai haka kuma har akwai aboki na mutumin gombe har ya kawo min misalai wata ran da ina gaya masa in ce eh kwarai na'am
آه، الثالث آم، وهتريد بذلك من أن تكون مصغرة to an iyakance da wannan sharadi daga sunayen su zamanto musaggara wanda ake musu tasgiri فإنها حينئذ تعرف بالحركات الظاهرة to a lokacin nan su waɗannan sunaye sai a yi musu irabi bil harakati zahira da haraka wadda take a bayyane نحو هذا أبي زيد ka gani gashi kaya gashi ya zo an yi idafar an yi idafa ila ismu zahir amma ba a yi musu irabi bil huruf ba ba wani abu bane saboda ubayyu musaggar tasgir ne na ab وذوي مال wa zuwayyu mali zuwayyu kaga tasgir din zu ne
ورأيت أبي زيد wa ra'aitu ubayya zaidin kaga sai aka yi masa نصبا بالفتحة الظاهرة وذوي مال وذوي مال شما ومررت بأبي زيد ومررت بأبي زيد وذوي مال وذوي مال to to zai dauki ham hamu yayi irabinsa daga kamar wannan ya zamanto a ya kawo misalai
هذا حم.
هذا هميه hadha humayyuhu mhm ورأيت هميه wa ra'aytu humayyahu ومررت بهميه wa marartu bi humayyihi Eh. na'am الرابع
Ah, arrabi na hudu to famu fa ya za a yi masa wannan irabin
فم- Eh.
هذا هميه Eh? amma me ya sharaɗin irabin famu da wannan irabin Eh? yawa haithul mimu min hubana Eh, sai ya zamanto ka cire mim din ka ci ya zamanto ka ce fu zaidin ko fuhu to saboda haka ya za ka yi masa in kai masa tasghir Mm. misalin malam da masi haza fuwayyuhu haza fuwayyuhu uhum. wa ra'aitu fuwayyahu ko wa mur- wa wa nazartu haba marartu ka ka tafi da bakin mutum inda ko nazartu ila fuwayyihi eh wa nazartu ila fuwayyihi na'am
الرابع an fahimci waɗannan sharuɗa guda uku ko to sharaɗi na hudu أن تكون مفردة an ta kuna mufrada ta zamanto mufradai wato ba tasniya ba ba jam'i ba وتريد بذلك من أن تكون مجموعة ya iyakance da wannan daga cewa waɗannan sunaye su zamanto majmu'a jam'i au musanna ko kuma tasniya فإن كانت مجموعة in sun kasance waɗannan sunaye jam'i ne ضربت بالحركات الظاهرة sai a yi musu irabi bil harakati zahira da wato harakat waɗanda suke a bayyane نهو هؤلاء آباء الزيدين kaga a'ula'i aba'u zaidina ورأيت آباءهم wa ra'aitu aba'ahum ومررت بآبائهم ba'ihim ka gani bil harakat zahira ga sunan al harakat din sun zo a zahira
وإن كانت مثناه amma wannan ana nufin aljam din nan jam'u taksir ba jam'u mudhakkar salim ba domin kamar yanda Imu- Sheikh Muhiddin Abdul Hamid yake cewa ammal jam'ul mudhakkar salim wa inna fa innaha la tujma'u alayhi illa shuzuzan in dai kaji an yi ji- an yi shi an yi jam'in a lokacin nan ya zamanto shazi ne kamar ka ce ha'ula'i abu a a a abau a- a- a- ya za a ce kenan a a a abuna aba a a a a- a eh a- abun abuna abuna Mm, abuna na eh ko da yake in aka zo za a yi idafa dole a sai an cire nun din a a wannan a- a- a- kamar yadda aka ce muslimu a nigeria sai ka ce abu a kai shi yasa din zai zamanto shuzuz kaga ya kawo wannan baitin falamma tab- a, falamma tabayyana aswatana bakaina wa fad- a- a- wa faddaina na bil abina bil abina to amma nan abina din babu idafar Mm, bil abina jam'u abu a jam'u ab Mm, ka gani sai ya kawo kamar zu ya ce sabahnal sabahnal khazraji ya ta murhafatin a bara zawi a rumatiha zawuha zawuha zawu kaga aka yi mata irabin jam'u muzakkar risali bilwaw amma wannan ba a yi mata irabin ismul a asma'u sitta ba Mm. na'am
وإن كانت مثناة wa in kanat musannatan idan kuma sunayen sun zamanto tasniya ake musu وعربت إعراب المثنى sai a yi musu irabin al-muthanna بالألف رفعا bil alif raf'an وبالياء wa جرا billa da ja ya kuma jarran ونصبا wa nasban alya amma wadda take al-maftuh ma qablaha نحو هذان أبوا زيد hadhani abawa zaidin ورأيت saboda haka ar-raf'u me alamatu raf'i al-alif aha ورأيت أبوي abawaihi ma- me alamatan nas alamar nasba alya al-maftuh ma qablaha ومررت بأبوي bi abawaihi hakanan ma aljar bilya al-maftuh ma qablaha ita ce alamar jarra to wa'annan su ne sharuɗan guda hudu na farko an takuna me sharaɗi na farko mudafa aha na sharaɗi na biyu Allah ya kuna al-mudaf ilaihi ya'ul mutakallim sharaɗi na uku ta kamanto mukabbara ghairu musaggara sharaɗi na hudu
مفردة mufrada ay ghairu musanna wala wala majmu'a to da wa'annan sharuɗan to kaga shi ibnu malik sai ya faɗi kawai wa'annan sharaɗi ya faɗa na biyu farko an yudhafna laliliya to to amma wajen misalai sai ya kawo misalin yanda yake za zaman to kan cewa kowanne daga cikin misalan lafazi ne mukabbar la musaggar kuma kowanne daga cikin su mufrad ne ba jam'i ba to masu yi ma ibn malik sai su yi masa tawili cewa ai ba sai ya faɗi sharaɗin mutum da misalin ya wadatar na'am ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشيئين الأولين
al-musannif rahimahullahu ta'ala ah, Allah ya masa rahama bai ambaci ah, daga cikin waɗannan sharuɗa guda hudu ba siwa ash-shartayn al-awwalayn sai kawai sharaɗin na farko guda biyu ثم أشار إليهما بقوله sannan ya ishari ya ishara ga waɗannan sharaɗai guda biyu da faɗinsa وشرط ذا الإعراب an yudafna la lil ya Ah.
أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف ai sharaɗin irabin waɗannan sunaye a sita da irabin huruf أن تضاف إلى غير ياء المتكلم shine ai musu idafa ya zuwa ga mudaf ilaihi wanda ba ya'ul mutakallim ba فعلم من هذا dan haka wa- sai aka sani daga wannan maganar tasa أنه لا بد من إضافتها cewa babu makawa sai an yi musu idafa وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم kuma labudda idafarta ta kasance ba ya zuwa ga ya'ul mutakallim ba ya ta wanda yake mai magana na'am ويمكن أن يفهم الشر- الشرطان الآخران من كلامه
za a iya fahimtar waɗannan sharaɗai a sauran sharaɗan min kalamihi wannan baya cikin ni nushata Eh?
wallahi baya cikin nushata oh afwan afwan eh baya ciki wallahi ya faɗi a cikin taba'a Ahun, ci gaba وذلك أن الضمير في kai قول ma ba- baya cikin naka ko barista Mm. kai ma baya ciki akwai eh abin ya faɗi na'am وذلك a rike ba komai rike ka duba abin nan ɗinka wa yumkin an yufhama هذان أي الشرطان الآخران من كلامه za a iya fahimtar sharaɗan sauran sharaɗan guda biyu daga maganarsa وذلك أن الضمير في قوله يضفنا Do- wa- domin ka wannan al- ah, damir a cikin faɗinsa da ya ce an yudhafna ai musu راجع- idafa راجع إلى إلى الأسماء التي سبق ذكرها yana komawa ne zuwa ga al'asma allati sabaqa dhikruha damir ah, ah, an-niswa an yudhafna ai tilkal asma Mhm.
وهو لم يذكرها إلا مفردة shi ko da ya tashi ambatansu ai bai ambace su ba face mufrada ko abun akhun hamun kadhaka wahanu مكبرة kuma bai ambace su ba face mukabbara ba musaggara ba فكأنه قال to kamar shi yana ce ma- ya faɗi ya faɗi ne ya ce وشرط ذا الإعراب sharaɗin wannan i'irabi أن يضاف أب وإخوته المذكورة a yi ma abun da 'yan uwansa waɗanda aka ambata tare da shi إلى غير ياء المتكلم ya zuwa ga mudaf ilaihi wanda ba ya'ul mutakallim ba ya ya dawo wala a nusa da- dama irin nuskar kasuwa din nan ce irin wanda waye daru tala'a din nan na'am na'am واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة to ka sani cewa zu la tusta'malu illa mudafa ba a aiki da ba a amfani da ita face mudafa wato tana daga cikin al-asma'ul lazim al-mulazima lil idafa akwai sunaye wanda yake a larabci dole su zamanto suna tare da mudaf ilayhi ba za ta taba zamantowa ita kadai ba to daga ciki akwai zu da haithu da iz da idha duk waɗannan mulazima lil idafa
ولا تضاف إلى مضمر ba a to kuma ba a kuma ba a yi mata idafa ila mudmar ya zuwa ga damir
بل إلى اسم إلى اسم جنس ظاهر غير صفة sai dai ya zuwa ga sunan jinsi zahiri ba kuma sifa ba
نحو جاءني ذو مال kamar ka ce ja'ani zu malin to kaga malin mudaf ilaihi ne kuma ismu jinsi ne sunan jinsi ne mal dukiya jinsi ne ba sifa ba ce فلا يجوز جاءني ذو قائم ba za ka ce ja'ani zu qa'im ba qa'im kaga sifa ce to ba za ka ce zu qa'im ba ma'abucin mai tsayuwa to ba za ka yi haka ba a larabci dole sai dai ya zamanto al-mudaf ilaihi ismun zahir ne كمن ba za جاء ka ce ne ja'ani zu ka ba كرم zu karam ai karam shi ma ismu jins ne dan a- abin da yake nufi da sifa ba ismu fa'il ko ismu maf'ul ba Mm. ko a, ba za ka ce zu karim ba amma za ka iya cewa zu karam كرم Eh.
كرم كرم يا اسمها eh a ba sifa bane ba sifa bane eh na masdar ne ai karam Mm.
نعم
to an fahimci a, wannan dangane da zu kenan A, na'am
بالالف ارفع المثنى وكلا to mun gama da al'asma'ul sitta Eh, mun gama da al'asma a sitta Ah, yanzu ya za a yi jarabawar ta ne na farko dai a kirga mana su as- al'asma'ul sitta waye zai waye zai kirga mana su ba tare da ya kuskure ba kuskure daya zayar makbul Eh, kuskure daya gairu makbul kawai mutu- kawai hannu u- hudu kawai ya sheikh a malam muhammad kabir na'am hati abun ahun hamun fu eh? eh hamun ai ka faɗe shi ko ko baka faɗa hamun ba Aha. a ya za ka gaya masa kuma aha sa maimaita su Akh- abun mhm, akhun hamun da fu to idris kawo su na'am aha aha aha aha aha aha ai ka ka mai da su bakwai ka mai da su bakwai abun akhun hamun a'a wai- wanne kake faɗa ne hamun kake faɗa ko hanun kuma hamun ehe fu zu malin biyar ka faɗa to aha aha aha
يا ابني كون تعالى ai mu- eh hamuka eh to ne ne kuma ɗayan
sai kuma kuma ne zu ma- to ai shine a- abun abun aha akun akhun hamun hamun hamun bi ma'ana ha- menene hamun abuka menene ma'ana hamuka kamar ɗan uwan dangi dangin mata mhm sahiruka mhm yawa sai a sai sai sai kuma ku fu mhm kuma ne zu malin to ai biyar ka faɗa wani na shida wannan hanuka eh hanuka hanu ha bilha wala bilha bilha bilha yawa hanuka Hanun.
hanun hanun Hamun, hakun, hamun.
eh Yawa hannu.
yawwa to Mai ji ɗaya maka hudu.
to a to a fi- a shi wannan shi al'asul wajen irabin waɗannan su ne bilharakat ko? to amma a akwai waɗansu nau'i na irab a cikin waɗansu daga cikin sunayen nan wanda ba irab bil huruf ba Hmm? ba irab na wannan ka'idar ba waɗanne ne daga cikin sunayen da ake musu sabanin wannan irabin sabanin ake fitar da su daga asal na wannan irabin Hmm. na'am a ba mulhaqat ba a yi su ba su sa da mulhaqat asma'ul sita sa da mulhaqa Hmm? wannan mulhaq bi bil jam'i ne aha na'am guda biyu ne Hmm.
wanda su ba su da ke kawo Hmm.
ko akwai zu da yake sahi zu zu mali ne ya kawo Hmm.
shi ba a yi masa irabi da da harakat da da eh, da harakat an yi masa irabi ne da da alfan eh shine ai dama shine asal to waɗanne ne daga cikin sunayen suke fita daga cikin wannan asal din ake musu irabi ba da harakat ba ba da waɗannan huruf din ba na'am shamsuddin Akwai hannu.
hanun Afsa shi ne a yi a yi masa irabi irin na gadu.
na
Gadu.
gadun Gadan shi.
gadan
eh, ya gadan a- Sheikh Afsa dai a bashi a yi masa da- me ai masa wani irabin da irabi da wasali ba wai da harafi ba.
to shine me ake ce ma wannan irabin da ake ma hanun النقص النقص والنقص في هذا الأخير أحسن مهم. في هنون تو بند هنون كما فا
sai abun akun hamu سي أخ أب حم أب أخ حم su wanda suke na dangi ko to su wannan kuma banda wannan irabin bil huruf a menene kuma irabin da ake musu su ma shi ne da ya fi na'am wanda ya fi shahara shine asl aha mhm kan yi musu irabi ana yi musu bil harakat da ya fi بالحركات نادرا wajen mai dora
to da wani irabi ne yake bi- bil harakat ala wajhin nudur a ya za- ya bil harakat ya aji da wata zai ya fito menene yanduru din yanzu da shi ne matsatsi annaqs yau abinda zaka ce kenan eh wannan annaqsu nadir tare da su Hmm? annaqsu nadir to wanne ne kuma banda naqs wanne ne kuma ake musu mai kasar القصر أم، القصر وقصرها من نقصهن أشهر تمنيني مثال قصر ي- كاو من جمل وايزي كاو إرابين waɗannan حروف ɗin guda waɗannan sunaye guda uku abun ahun hamun irabul maqsur Mm. wanda ya ce wal- wa wa qasruha min naqsihinna ashharu shi ga abu ra'aitu an ba ka marauti da aiki
ta yi shine asal Eh, eh, eh, wani shi ne kasar da yanzu eh, shi ne kasar
na'am shi ne kasar shine kasar shine kasar wanda ka faɗa shi ne na kasar
Asal ɗin Sheikh
Aha, Asal kasar ɗin ne shi ne kamar sai a yafi ta akan wasali da ya zo kamar ja'a abu
wannan shine naqs
shi ne shine naqs an naqs ya zamanto kan cewar bi hadfi a alharf na idafa jaa abuhu ra'aitu abahu marartu bi abihi to qasru fa idan ya ga ɗan ɗan gidan ta iza hasu
me irabin su bil ma- irabul qasr irar kasar zan kula shi ne shi abu a ba aiki shi ne kasar wannan shine asal na ba na i'rabin ay i'rab bil huruf amma i'rabul maqsur bi ish bitaqdir to yaya zai zama to kawo misali alƙasar dai za su suna suna lizimtar sifa ɗaya ne sai ka yi alharakat ɗin muƙaddara ka ce haza abaha ra'aitu abaha marartu bi abaha hmm? inna abaha wa aba abaha ka gani inna abaha kaga mansub ne wa aba abaha da ka sake masa nasba kuma kai masa jarra dukkaninsu kace abaha to wannan shine irabin alqasr wa qasruha min naqsihinna ashharu saboda haka kun ga irabin dukkan wa'annan al-asma'u sita al-asl shine kan cewa بالحروف بالواو رفعا كو وبال والنصب بماذا بالالف والجر بماذا بالياء wannan shine asal to amma a cikin sunayen akwai hannu shi al-ahsan shine kai masa irabin al irabin bil huruf naqs ka ce haza hanuhu ra'aitu hanahu nazartu ila hanihi wannan shine irabin almanqus to su kuma daga cikinsu kaga an fitar da hannu ko to an kuma sake fitar da guda uku shine abun wataliyehi abun da ahun da hamu an fitar da su su ma daga wannan irabin ala kira umar ka ji me take so ka gani ka tsaya ka fahimta ya fi to abun ahun da hamu su ma bayan al'irab na asul to su ma ane musu naqsu amma wannan nadir shine ce wa fi abin wa taliyehi yanduru ay yanduru naqs nadir ne kace a kace hadha abuhu ra'aitu abahu marartu bi abihi to menene shahid akan wannan wannan i'rabin kun rike akwai shahid da ya kawo barista akwai shahidi daga kalamul arab da ya kawo sai aka fahimta mubarak alita daga baya na buga musu insha Allah bi abihi eh bi abihi tada adiyun fil karam wa man yushabi abahu fama zalam bi abihi abahu wa man yushabi abahu eh me nace ni da abahu nace abahu eh eh kare wa man yushabi abahu fama zalam to wannan shine wani irabi kenan ya sunan wannan irabin annaqs annaqs irabi na uku to kun ga kenan abun yana da irabi biyu kenan ko da abun da taliyahi wani ne irabin sa na uku alqasr alqasr shine mene shine muka karanta shahid din sa menene shahidin sa inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha to saboda haka a wannan ya nuna mana wayannan su ne aujuhul i'rab na waɗannan alkalimat kaga shi yasa yace wa hasilu ma dhakarahu anna fi abin wa akhin wa hamin thalath lughat ashharuha أن تكون بالواو والألف والياء والثانية أن تكون بالألف مطلقا والثالثة أن تحذف منها الأحرف الثلاثة وهذا نادر وأن في هان اللغتين إحداهما النقص وهو الأشهر والثانية الإتمام وهو قليل طول أمريك أسماء الستة إن شاء الله إن هذان a waccan kira'ar inna hadhani eh mm mm a kira'atu a lugatu hudhail kenan zamu karanta yanzu a cikin musanna za mu zo cikin musanna ba wannan babin yake ba ba a babin asma'u sita ba ne shi ne karatun da za mu tashi akwai iskal akwai ƙarin akwai neman ƙarin taudihi akan wannan al'asma'u sita rashin muraja'a ne kaji an gane rashin muraja'a ne shine yanzu an yi muraja'a to to sai mu je al-musanna yanzu
الألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وسلا
كلتا كذاك اثنان واثنتان مهم. كابنين وابنتين يجريان يعني وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف ها، Allah ya ji kan ibn malik abin salis haka zaka je na tafiya Eh, bil ari- bil alif irfa'il musanna kai ma irfa'il musanna kai ma a suna wanda yake na tathniya kai masa raf'a bil alif wakila haka ma kila domin kila ba musanna bane mulhaq bil musanna ne idza bi mudmarin mudafan wusila idan ya zamanto a ita kila din nan idan a wusila idan aka sayar da ita bi mudmarin da bamiri mudafan wanda aka yi idafa gare shi Hmm? ka ce kilahuma hmm, kilana amma in ka ce kilar rajulain to bi ma'ana ba wannan ba za ka yi masa wannan irabin ba da sharaɗin wannan irabin ya zamanto na kila idza bi mudmarin mudafan ya zamanto mudaf dole ta zamanto mudaf tana da mudaf ilaihi ta kuma mudaf ilaihi dole ya zamanto damir ba ismu zahir ba kilta kazaka kilta ita ma waje take ita ce tasniyan kila ita ma kazaka ita ma haka ake mata kamar haka take wato ai mata raf'a bil alif ithnani wa ithnatani kabnaini wa ibnataini yajriyani da ithnan da ithnatan yajriyani suna gudana kabnaini wa ibnataini kamar ibnaini da ibnataini su ma mulhaqat ne bil muthanna wa takhlufu al ya fi jami'iha al alif al ya tana mai gurbin al'alif a cikin dukkanin waɗannan da musanna da kila da kilta da ibnan da ibnatan da ithnan da ithnatan duk a cikinsu wannan ya wannan alif ɗin ya takan zamanto halifata raf jarran wa nasba a halin jarra da halin nasba dukkanin wannan a- a- amma fa wannan ba da fathin qad ulif ita ya ɗin nan wadda take zuwa bayan fataha da aka saba a ganta wato ba irin yaɗin da take zuwa ta a kamar a musulmi na ba wanda kafin ita kisra ake ita wannan fataha ake mata musulmai ne saboda yaɗin ta zamanto almaftuh ma qablaha shine suke faɗan almaftuh ma qablaha na'am
نعم ذكر المصنف رحمه الله تعالى almusannif Allah ya ji kansa ya ambata أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات cewa daga cikin su a sunaye masu irabi wanda haruffa suke na'ibanci ga harakat ga wasla الأسماء الستة al'asma'u sita
وقدم وقد تقدم الكلام عليها to magana akan ta ya riga ya gabata
ثم ذكر المس- المثنى sannan ya ambaci suna na tafniya sunan bibiyu al-musanna kenan وهو مما يعرب بالحروف yana daga cikin abin da ake irabinsa bil huruf da haruffa وحده to mene hadduhu ta'rifinsa abin da yake iyakance maka al-musanna لفظ دال على اثنين shine lafazi da yake nunawa akan ithnaini akan abu guda biyu بزيادة في آخره da ziyada, da ziyada a ƙarshensa in yayi nuni akan abu guda biyu amma babu ziyada a ƙarshensa to ba musanna bane dole ya zamanto yana da ziyada fi akhirihi saboda haka yana da mufrad min lafzihi kenan na'am salihun littajrid salihun littajridi wanda yake za ya inganta ka tsiraitar da shi ka kadaita shi wa atfi mislihi shine ka- alayhi.
wato yana da mufradi wa aqsi mithlihi alaihi da kuma gwama kwatankwacinsa tare da shi
fa yadkhulu fi qawlina eh dala dan tsaya dakatar da wannan barin na amsa na'am
fa yadkhulu fi qawlina lafzun dalun ala ithnaini dan haka a cikin lafadin mu lafzun dalun ala thnaini lafazi mai nuni akan abu akan tasniya akan abu guda biyu yana shiga a cikin sa al musanna Eh, nahaw az-zaidan kamar az-zaidan kaga az-zaidan a lafzun dalun ala thnaini ko lafazi ne mai nuni ga abu guda biyu in ka ce zaidani ka nufin zai akwai zaid guda biyu abinda balarabe zai fahimta kenan Mm. na'am wal alfaz al-mawdu'atu li ithnain da kuma dukkan wani lafazi da ka ajiye shi ga abu wanda yake guda biyu nahaw shaf kamar shafa ana ce maka shafa'i ka san cewa cika ne abu biyu ne akallansa inda aka ce maka shafa wa Na'am.
kharaja bi qawlina bi ziyadatin da muka ce kuma bi ziyadatin da ziyada to kaga shafa'i ya fita domin shafa'i babu yana nuni akan ithnaini amma babu ziyada saboda kaga ka fitar da ashafa'u wa kharaja bi qawlina salihun littajrid wanda kuma da muka ce kuma salihun littajrid wanda ya a, a, a, wanda yake yake inganta a cire wannan ziyadar shine a tsiraita shi tajrid din da ake nufi kina ka ci- ka ci- ka raba shi da ziyadar nahaw ithnan ithnan kaga ithnan akwai ziyada ko a alif da nun din
fa innahu la yasluhu li isqati ziyadati minhu domin wannan ba zai yiwu ba ka ka sarrafar da wannan za- ziyadar da aka yi daga gare shi fala taqulu ithnun ba za ka ce ithnun ba ko za ka iya- ka taba ji a larabci an sami ithin babu وخرج بقولنا وعدل مثله عليه da kuma muka ce wa atfi mithlihi alaihi da adafin kwatankwacin sa a kansa ما صلح للتجريد وعدل Sai aka fitar مثله da- عليه a- a abin da yake ya inganta a a cire wannan ziyadar tare da shi a a wa atfi gai amma kuma ai atafin wanin sa a kansa ba ya atafin mithlihi a kansa ba كالقمرين kal qamaraini al qamaran kaga zaka iya cewa kamar ko ka cire alif da nun din in ka ce kamar akwai kamar amma da kace alkamaran ana nufin wata guda biyu ne aka hada Eh? larabawan suka ce alkamaran me suke nufi ashamsu wal qamar saboda haka nan kaga baka yi atfu mithlihi alaihi ba ko baka yi atfun baka gwama kwatankwacin sa tare da shi ba ka gwama wani abu ne daban tare da shi saboda haka kaga alkamaran ba musanna bane mulhaq bil musanna ne فإنه صالح للتجريد domin ya, ya, ya inganta ka kadaita shi فتقول قمر sai ka ce kamar ولكن يعطف عليه مغايره sai dai ana atufin abin da yake sabaninsa a kansa لا مثله ba kwatankwacinsa ba له قمر وشمس kamar kamarun wa shams وهو المقصود بقولهم shine al- القمرين.
shine abin nufi da faɗin su alqamarain to haka da al'umaran ko al'umaran wa ake nufi abubakar wa umar to ka shi ma kaga mulhaq bil musanna ne ba musanna bane duk da yake salihun lit tajrid amma babu atfu mithlihi alayhi wannan na'am wal hasanan eh al hasanain
وأشار المصنف بقوله to al musannif yayi ishara da faɗin sa بالألف ارفع المثنى وكلا yace bil alif irfa'il muthanna wakila إلى أن ya المثنى zuwa ga cewa shi suna wanda yake musanna يرفع بالألف ane masa raf'a bil alif وكذلك شبه المثنى haka zalika wanda duk yake kama da al musanna وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى shine dukkan suna da ta'arifin musanna baya gaskata a kansa bai cika sharuɗan ta'ari bai cika kaidojin ta'arifin al musanna ba وأشار إليه المصنف بقوله sai ishara da faɗi gari ga wannan wanda yake shi- shibhul musanna da faɗinsa وكلا wakila da kuma kila فما لا يصدق عليه حد المثنى to dukkan abin da yake kaidin ta'arifin musanna baya gaskata baya tabbata a gare shi mimma dalla ala sunaini amma kuma wanda ya nuni akan su abin da yake tasniya bi ziyadatin aw shibhiha da ƙari ko makamancinta wa huwa mulhaqun bil to wannan musanna shine ake ce masa mulhaqun bil musanna fa kila wa dan haka tilka kila da kilta wa sunani wa sunatan da ithnani da ithnatani mulhaqatun bil musanna mulhaqatun bil musanna ana yi musu ilhaqi bil musanna لأنها لا يصدق عليها حد المثنى domin wato a ta'arifin kaidin ta'arifin musanna la yasduqu alaihima baya gaskata akan su ولكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى me yasa kila ya zamanto ba musanna ba amma mulhaq bil musanna na'am
ba ziyada na'am
ba ziyada ba ziyada za a iya mai da shi mufrad ba ba za a iya mai da ba shi da la- mu- mu- ba- ba- ba salihun littajrid ba ne Eh, ba shi da mufrad ba shi da mufrad haka za kilta ba shi da mufrad na to ithnan da ithnatan fa me yasa ba musanna ba ne cewa ba shi da mufrad babu sa- bai zama ci- kaidin salihun littajrid bai gaskata a kansa ba na to eh haka yake ithnan yanda yake haka kawai aka ajiye shi eh na'am
ولكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيف إلى مذنب sai dai da kila da kilta ba a yi musu ilhaki da musanna sai idan an yi musu idafa eh, ila mudmar ya zuwa ga bamir نحو جاءني كلاهما ka ce ja'ani kilahuma ورأيت كليهما ra'aitu kilaihima ومررت wa بكليهما marartu bi kilaihima وجاءتني كلتاهما ja'atni kiltahuma kiltal jannataini amma wannan kilta aljannataini ta shiga ciki ko bata shiga ciki ba me yasa saboda saboda ba idafa ba zamani ila muzmar ila mudmar mudaf ilayhi ba damir bane na'am ahsantu na'am ورأيت كلتيهما ra'aytu kiltayhima ومررت bi بكلتيهما kiltayhima dukkanin su ka gani ake musu irabin al musanna saboda an yi musu idafa ila damir
فإن أضيف إلى ظاهر
idan aka yi musu idafa ya zuwa ga zahir كان بالألف رفعا ونصبا وجرا to sai a yi musu irabi bil alifi nasban wa ra- a- raf'an wa nasban wa jarra su zama to mulazima a tariqa guda daya Mm.
نحو جاءني كلا الرجلين ja'ani kilar rajulaini وكلتا المرأتين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين kilar rajulaini ka gani كلتا wa المرأتين ra'aitu kiltal mar'ataini saboda ka dai irabin sai a kaddara shi akan wannan alif din bil ومررت, harakat muqaddara ومررت بكلا ba الرجلين kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini ولهذا قال المصنف dan haka ne mal al musannif yace وكلا da kuma kila إذا بمضمر مضافا وصلا idha bi mudmarin mudafan wusila idan aka yi musu wasal bi mudmarin da suna mudmar na'am ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين sannan ya bayyana cewa ithnaini da ithnataini suna gudana magudanar ibnaini da ibnataini فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى don haka ithnan da ithnatani ana sadar da su da almusanna كما تقدم kamar yadda ya gabata mun faɗa ko saboda ba su da salahiyya littajrid وابنان وابنتان su ko wabnani wabnatani muthna- musanna haqiqatan su musanna ne haqiqatan ko ibnani zaka ce ibn ibnatani zaka ce ibna Mm. na'am ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى sannan al-musannif rahimahullahu ta'ala ya ambata أن الياء تخ- تخلف الألف cewa ita yaɗin nan tana khalifanci wato tana mare gurbin al'alif في المثنى a وال- cikin suna al-musanna والملحق به da kuma wanda ake ilhaƙinsa da musanna في حالتي الجر a cikin والنصب halin jarra da nasba وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا kuma cewa abin da ke gabanin wannan yaɗin la- a- ala- baya kasancewa face maftuha dole ya zamanto fataha ce gabanin yaɗin da take zuwa maimakon alif na raf'a a din al-musanna
nahu ra'aytu zaidaini kilayhima ka gani ka ce ra'aitu zaidaini kilaihima kaga ga a wannan ya din da aka da kafin ita aka yi ma dal din fataha zaidaini Mm, sabanin wadda aka yi ma ya din kisra in ka ce zaidina to ba musanna bane ya koma jimi na'am
wa marartu bizaidaini kilaihima shi ma ka gani ka ce kila- zaidaini kilaihima halin fi halatil jarri kenan ko na'am wa turida bidhalika an ya'il jam' abin ya yi- ya yi ihtirazi ya togace ya uljam'i da wannan kaidi da ya sanya fa inna ma qablaha la yakunu illa maksura domin abin da yake gabaninta baya kasancewa face maksura nahu marartu bizaidin kamar ka ce a- na marartu bi zaidina wa sayati dhalik to wannan ko zai zo eh, wato a jam'il mudhakkar salim
wa hasilu ma dhakarahu
To, musanna tataccen ta- wato abin tacewa daga abin da ya faɗa shine cewa almuthanna suna wanda yake na tasniya da kuma abin da aka sadar da shi da sunan tasniya
yakunani bil alif yurfa'u bil alif ni a cikin nawa eh ana yi masa raf'a bil alif
yakunani bil alif raf'an to wal ya'i nasban wa jarra to yana zamantowa bil alifi raf'an ana yi masa raf'a a- a- bi- a- a- da alif ake masa raf'a da kuma aya ake masa nasba da jarra
huwa al mashhur wa hadha huwa al mashhur wannan shine abin da yake في mashhur لغة العرب a cikin lugar larabawa ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا
wa ma dhakarahu a nan yace was sahih abin da yake sahihi shine annal i'rab fil muthanna i'rabi a cikin suna al muthanna wal mulhaq bihi da wanda aka yi ilhaqin sa bi harakatin muqaddara ala al alif raf'an wa nasban wa jarran a a رفعا والياء نسبا wal ya
وما ذكره المصنف wannan wannan nus wannan nusar akwai rikici a gaba ne wannan ma zaka وحسن ما ذكره
eh eh to mhm.
وحسن ما ذكره
rajin wa hasilu ma dhakarahu dinnan أنا ذكرت ayyuwa da hasu ma da kawai أنا ذكرت وحسن ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينسب والجر بالياء وهذا هو المشهور والصحيح أن الإعراب في المثنى والمنهج به بالحركة المقدرة tsallake a على الألف رفعا والياء نسبا وجرا shi ka tsallake mala ya gyara yawwa wannan wasu shi take yin wasu eh Eh, su suna cewa wato ba alif da ya din ne su ne alamatul i'rab ba harakat ne da ake kaddarawa akai ta wannan la wannan wannan ma yumkin lim in haka ne me yasa me yasa suke ce- me yasa alif take komawa ya in a ce haraka ce ake kaddarawa akan alif da ya din ai kamata ya ta zamanto daya sai a kaddara haraka din tun dama me i'rab ba canji ba to an samu canji na haka an sami i'rab sannan kuma a ce wanda wai aka samu canjin ba shine alamar i'rab ba
وهذا صحيح eh shine wannan as-sahih din da ya faɗa yani fihi nazar in ma haka yake a cikin nuskar mu karasa mu ji wa ma zakara al-musannif وما ذكره المصنف abinda al-musannif ya ambata من أن المثنى والملحق به cewa al-musanna da kuma abinda aka ilhaki da shi يكونان بالألف رفعاً suna kasancewa bil alifi raf'an والياء نصبا da kuma bil ya'i nasban wa jarran Mhm.
هو المشهور shine mashhuri في لغة العرب a cikin lugar larabawa
ومن العرب من يجعل المثنى daga cikin larabawa akwai wanda yake sanya al-musanna والملحق به da kuma wanda aka ilhaƙinsa da shi بالألف مطلقا bil alifi mutlaqan رفعا ونسبا وجرا raf'an wa nasban wa jarra فيقول sai ya ce جاء الزيدان كلاهما ja'a zaidani kilahuma ورأيت الزيدان كلاهما ra'aitu zaidani kilahuma ومررت بالزيدان كلاهما kilahuma ka gani to alaha wannan ita ce lugatu kinana wa bani al-harith ibn ka'ab wa bani al-ambar wa bani hujain wa butun min rabi'a bakr ibn wa'il wa zubayd wa khuthab wa hamadan wa adira agin laraba da yawa suna fada wa hurrija alaihi qawluhu ta'ala in hadhani lasahirani Mm. inna hadhani lasahirani kina a wannan kira wa qawluhu ta'ala la witrani fi layla Mm. akai mata a bil fatha la witrani Mm. fi layla tunda ai a ba la ilaha ake cewa ba Mm. to ka la witraini ya kamata ya zama tunda mansub ne sai dai nasbar ta bina'i ce ba ta irabi ba la annafi saboda la ce annafiya lil jins amala in naj'al li la fi nakira mufradatan ja'atka aw mukarrara shikenan sai mu tsaya nan ko subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk